بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوزا متاش درسي نأخو أتشكل للتافم أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للتافي واللفر الشيخ العلامة الحافظ ابن أحمد الحكمي عليه رحمة الله kamar yadda muka saba a wannan jijjifi na asuba yau muna uku ne ga watan ramadan alif da dari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya zo daidai da ishirin ga watan biyu 2026 miladiya za mu tashi bisa tambaya ta biyar bayan malam ya yi bayani akan farkon abin da yake wajaba akan bayi kuma ya yi bayani akan wannan al'amari wanda shine bauta sannan malam ya yi bayani akan abin da ake nufi da bauta yau kuma malam ya ce mata ya konu la'amalu ibada yaushe ne aiki yake zama ibada shin kowane aiki yana zama ibada shin da kowane lokaci kaga dama kaga aiki yayi kama da ayi wa Allah sai ka kirkire shi kamar da shi ibada yaushe ne idan ka aikata abu za a kirga shi a matsayin ibada aljawab amsa malam yace idza kamula fihi shay'ani wa huma kamalul hubbi ma'a kamaliz zulli qala allah ta'ala wallazina amanu ashaddu hubban lillah wa qala ta'ala innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun amsar wannan tambaya ita ce aiki yana zama ibada ne a wajen mai yinsa, iza kamula fihi shai'ani idan abubuwa guda biyu suka cika a cikin aikin. Wahuma, waɗannan abubuwa su ne kamar haka, kamalul hubbi, cikar ƙauna ma'a kamalin zulli tare da cikar ƙasƙanci ko ƙanƙan da kai. Cikar ƙauna tare da cikar ƙanƙan da kai, ƙaunar mai, ƙaunar wadda kake bautawa, sannan kana mai ƙanƙan da kai zuwa gare shi. Ƙala Allah ta'ala, Allah maɗaukakin sarki ya ce, Wallazina amanu a shaddu hubban lillahi, waɗanda suka yi imani sun fi tsananin ƙauna ga Allah. Cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Daga cikin mutane akwai wanda yake riƙan wani abu ba Allah ba a matsayin ababen bauta. يتخذ من دون من دون الله انداد من الناس من يتخذ انداد من دون الله اندادا daga cikin mutane akwai da yake rikan alloli kuma su rikan alloli koma bayan Allah mahalicci yuhibbunahum ka hubbillah suna son su kamar son da ake wa Allah sun rike su abin bauta suna son su kamar son da ake wa Allah kenan abin bauta ya cancanci a so shi wallazina amanu ashaddu hubban lillah amma waɗanda suka yi imani to su suna tsananin so ne ga Allah waɗanda suke bautawa wanda ba Allah ba suna ƙaunar abin da suke bautawa to mai bautawa Allah ya fi su cancanta da ya so Allah domin Allah shine abin bauta na gaskiya na hakika su abin bautarsu na ƙarya ne ba na gaskiya ba ne idan kuwa su ma da suke yin na ƙarya suke tsananin ƙaunar abin da suke bautawa to muminai masu bautawa Allah su suka fi cancanta da su ƙaunaci Allah da haka wannan ƙaunar wannan son shi ne zai sa ka bautawa Allah ba tare da an tilasta maka ba kuma wannan shi zai sa ka bautawa Allah kana mai tsarkake niyya zuwa gare shi zai sa ka bauta wa Allah bisa zaɓinka kana so ka yi ibada. Wannan son zai sabbaba maka nishaɗi a zuciyarka kana jin daɗin bautar. Har ka zo duk wahalar bautar ko gangar jikinka ta gaji zuciyarka ba za ta gaji ba. Wannan ya sa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama idan yana sallah. idan yana sallah musamman sallar dare har kafafunsa sukan yi suntun zuntu kafafunsa sun kumbura dalilin tsayuwa a sallar dare ba komai kawo haka ba ai ba baya jin tsamin kafa bane ba wai shi baya jin zafi a jikinsa bane ko baya jin tsami a jikinsa bane ko baya jin gajiya bane shi dan adam ne yana jin gajiya yana jin tsamin gaba kuma yana jin wahala amma yanzu tunda a cikin sallah yake ƙaunar Allah da ke zuciyarsa da cikar soyayyarsa da wannan ibada da yake yi har ya mantar da shi cewa akwai gajiya har ya mantar da shi cewa kafarsa tana tsame har ya mantar da shi cewa kafarsa tana tara jini har ta kumbura bai ma farga da ita ba saboda yadda zuciyarsa ta shagala zuwa ga abin kaunarsa shine Allah shi yasa a azumi annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana akai magariba bai sha ruwa ba akai isha bai sha ruwa ba wasu cikin sahabbai suka ce mu ma yau ba za mu sha ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sha ruwa ya kwanta haka bai sha ruwa ba washe gari aka tashi bai sha ruwa ba su ma suka ce mu ma haka rana ta sake faduwa bai sha ruwa ba su ma ba su sha ruwa ba washe gari rana ta uku annabi alaihi salatu wassalam sai ya sha ruwa su ma sai suka sha ruwa yace au kuma dama jiya da shekaran jiya ba ku sha ruwa ba suka ce ya maki Allah ya mun ga kai ma wucewa kake mu muka yi tazarce sai ce kar ku sake inni lastu ka hayatiku ni ba irin ku bane inni abitu yut'imuni rabbi wa yusqini ni ina kwana ubangiji na na ci da ni yana shayar da ni kar ku sake ba za ku yawa kar ku biye ni anan malamai masu sharhi suka ce abin da yake nufi da ina kwana ubangiji na yana ci da ni yana shayar da ni shine yadda yake cikin wannan ibadar ta azumi da cikar ƙaunar Allah da son Allah wannan son Allah da shauƙin ubangiji da jin daɗin ganawa da Allah a cikin wannan ibada har yana mantar da shi wani abu yunwa har yana mantar da shi wani abu kishi jama'a wannan ba abun mamaki ba ne munan da kuke gani damoyi da yawa suna mantar da mu wasu damoyi yanzu akwai hidimar da idan ka shiga cikinta wallahi za ka manta baka karya ba za ka manta baka ci abincin rana ba za ka manta kana jin bacci sai hidimar ta yaye maka ka dawo ɗabi'arka sai ka ji yunwa sai ka dawo ɗabi'arka sannan sai ka ji baccin to shi annabi sallallahu alaihi wasallama wannan a cikin ibada yake samun sa mu kuma a hada-hada yake samu to abin da yake jawo mutum a ibada ya shagala ya ji daɗinta ta zame masa kewa shine ƙaunar Allah idan mutum ya rasa wannan ibadarsa akwai rauni in sallah ce zai yi ta har wani abu ne a gabansa har ya fara ta har ya gama bai ma tuna Allah ba don haka ya mai da ita al'ada ko ya mai da ita wani nauyi ya sauke ya huta ko kuma ya mai da ita an tilasta shi ko ya mai da ita gado an gada yana musulmi bai isa bai yi sallah ba amma ba dan tana masa daɗi a rai ba shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yace ni a wannan duniyar da turare da aure shi aka samun a raina in banda wannan abu guda biyu duk duniya ba abin da ya mu yace wa ju'ilat qurratu aini fi salah sai aka sanya kuma farin ciki na da kewata a cikin sallah to wannan kauna kaunar abin da kake bautawa shi yake kawo haka me yasa arna suka dunga dauki ba dadi da annabawa saboda kaunar abin da suke bautawa in annabawa sun ce waɗannan ba alloli bane sai su ji kishi sai su ji bakin ciki in annabawa sun ce ku bautawa Allah shi kadai sai su ji tamkar an zagi gunkin su sai hankalin su ya tashi kauna ce ta sa haka don haka ba wanda ya cancanci ya cancanci ka so shi ka ƙaunace shi ƙauna wacce take guda ɗaya babu irinta sai Allah mahalicinka wallazina amanu ashaddu hubban lillah ka bautawa Allah kana son sa ka bautawa Allah kana marmarin sa ka bautawa Allah kana ƙaunar sa sannan na biyu sai malam ya kawo aya yace wa qala ta'ala innal ladzina hum min khashyati rabbihim mushfiqun lallai waɗanda hum mushfiquna suna taka tsantsan min khashyati rabbihim saboda tsananin wato tsoron ubangijinsu suna ɗarɗar suna suna ɗari suna ɗarɗar saboda tsananin tsoron ubangijinsu idan an ce khashiya yana nufin tsoro amma tsoro irin wanda yake cike da kauna kana tsoro amma abin da kake tsoro din zuciyarka cike take da son sa dan haka ba tsoro ne na guduwa ba tsoro ne na zuwa ba tsoro ne na jin haushi ba tsoro ne na soyayya tsoron da ake wa Allah kenan ita ce khashiya akwai tsoronsa na alkhaufu tsoro ne na guduwa amma guduwa daga kamunsa guduwa daga azabarsa akwai tsoronsa na alkhashiya tsoronsa amma tsoro ne wannan na isa zuwa gare shi shi sa idan ka ji wahala wurinsa kake komawa in ka ga masifa shi ya kaddara ma amma wurinsa kake komawa saboda ƙaunarsa da kake da haka tsoro ne wadda yake cike da wato ainihin yake cike da ƙauna to sai suke ɗari-ɗari ba sa so su yi abin da bai yaba ba ba sa son su yi abin da bai karɓa ba ba sa son su yi abin da zai watsar ba sa son su yi masa abin da zai yi fushi jama'a ɗan adam yana samun kansa haka ko ba ya samu ɗan samu tsabar son wanda kake so kana tsoron yayi maka fushi ai ba haushin ka kake ji ba ba gudunsa kake ba tsabar son wanda kake so kana tsoron ka ɓata masa kana tsoron ka yi masa ba daidai ba saboda kana son sa to wannan shine irin tsoron da ake wa Allah so duk wanda ka same shi waɗannan siffofin to za ka same shi mai kankan da kai duk wanda yake ɗari-ɗari yake shakku yake ɗarɗar to za ka same shi mai kankan da kai ga wanda yake ɗari-ɗari mai kankan da kai mai kaskantar da kansa don haka ibada bauta wa Allah ba ta haɗuwa da girman kai muminai na kwarai za su bautawa Allah suna bautawa Allah ne cikin khashiya da khushu'i da ishfaqi tsoro da kuma nutsuwa da kuma ɗarɗar wannan shi ne ƙanƙan da kai amma mai girman kai zai bauta ɗin amma cikin girman kai me yasa a sallah aka hana kamun kunkumi mutum ya tsaya a sallah ya ɗora hannunsa na dama da na hagu ya rike kurkumunsa ko hannu ɗaya ya rike kurkumunsa a sallah an hana ɗabi'a ce ta masu girman kai me yasa aka hana daga kai a cikin sallah ɗabi'a ce ta masu girman kai me yasa aka hana cakewa a kafa ɗaya a cikin sallah mutum yana sallah ya tare kafa ɗaya ɗabi'a ce ta masu girman kai siffofin da aka tsara wa mai sallah yadda zai kasance a cikin sallah duka za ka ga siffofi ne na kankan da kai na tawalo ka ɗora hannayenka bisa ƙirji tawalu ne ka rika kallon wurin sujjadar ka banda kalle kalle tawalu ne ka tara tunaninka wuri ɗaya tawalu ne ka tsaya daidai tsawonka kafafunka suna kallon alƙibla tawalu ne kai ma kana kallon alƙibla tawalu ne in kai ruku'u ka daidaitu gadon bayanka ya daidaita kanka ya daidaita gadon bayanka tawalu ne shi ma ruku'u akwai na girman kai sujada ka dafe gabbai guda bakwai da aka yi umarni a sujada akai tawali'u ne ita ma sujada akwai ta masu girman kai da zai yi ta ɗage kafafunsa sama ko ya yi ta ya aje goshinsa ba zai aje hancinsa ba ya yi ta yadda ya ga dama siffar da aka ba da sujada siffa ce ta cikar kankan da kai ba wanda zai yi haka sai wanda ya ya kaskantar da kansa ga wanda yake bautawa sannan azumin nan da muke kuga wannan azumin cikinsa akwai kankan da kai ka wuni baka ci ba ka wuni baka sha ba wani fa idan zai yiwu cikinsa ya ci naira miliyan zai biya ya ci kuma ko a jikinsa wai ya kashe miliyan ya ci abinci in ana sayar da plate ɗaya naira miliyan wani zai saya ba shi da matsala saboda tsabar kuɗi amma yau Allah ya ce idan ana sayar da plate ɗaya naira ɗaya haka za ka haƙura ka bar shi saboda girmama shi ka wuni baka ci ba ka wuni baka sha ba ba bambanci tsakanin talaka da mai kuɗi ba bambanci tsakanin talaka da basarake ko shugaba mai mulki wannan ba abin da yake nuna maka sai Allah maɗaukakin sarki ya gwada mana shi kaɗai ne babba dukkan mu kaskantattu ne a gabansa yanzu ka duba umara da aikin hajji duk suturar mutum in dai shi namiji ne kwaɓewa zai ya ɗaura zani ya yafa mayafi duk suturarsa duk kuɗinsa duk mulkinsa idan mai mulki ne wanda zai sa kaya ya sa manya ya ɗora alkyabba ya yi rawani a sa lema a sa kaza a tattare kar a gan shi duk cirewa za a yi gaba ɗaya alanka ya yi a ƙusa a ɗaura kwarjalle a yafa mayafi amma wallahi wannan bawan Allah za ka ga Allah Allah yake ya je umara Allah Allah yake ya je hajji ya san fa ya je wando zai cire ɗaura zani amma Allah Allah yake ya je saboda mumini yana son Allah ya yarda ya kaskantar da kansa ga Allah don haka bauta wa Allah tana cike da son Allah tana cike da kankan da kai ko addu'a ce za ka yi sai ga aka sunanta mana addu'a daga hannaye daga hannaye ai alamu ne na kankan da kai daga hannuwa addu'a alama ce ta kankan da kai ka daga hannayenka sama ko kana jijjigawa kana magiya kana nanatawa alama ce ta kankan da kai duk kudinka akwai abin da ba za ka iya saya ba sai dai kai ta roƙo duk mulkinka akwai abin da ba za ka ce kawai a maka ba sai dai ka roƙa to shi kuma Allah in za ka roƙa ka ɗaga hannayenka ya san cewa ka sallama ka miƙa wuya to mu ci gajiyar waɗannan abubuwan su zama har cikin zuciyarmu kar ya zama kawai na gado ne ana addu'a ka ɗaga hannu ce jama'a na cikin addu'a ba sai ce ai sai ya ɗaga hannayensa kuma ga hannayen a sama amma ya waiwaya yana ƙarasa labarinsa kaga ɗaga hannayen ba na tawalu ba ne na al'ada ne na al'ada ne to haka yana faruwa da mu a cikin ibada duk waɗannan siffofin na tawalu'un na ƙanƙan da kai duka suna samun mu a cikin ibada muna yin su amma ba har zuci ba to wannan kuma ba zai yi amfani ba sai ka yi su har zuci ta yadda ibada za ta mantar da kai kai waye saboda kana gaba ga wanda yake mabuwayi maɗaukaci a takaice wannan tambaya amsarta shine aiki ba zai zama ibada ba sai an samu cikar so kuma an samu ƙanƙan da kai a cikinsa وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله Allah madaukakin sarki ya hada duka waɗannan abubuwan guda biyu da so da kankan da kai a cikin fadin sa innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in da Allah madaukakin sarki ambato annabawa cikin suratul anbiya'i Allah ya yi bayani na wasu daga cikin annabawa, har a ƙarshe ya ambaci annabi Zakariya, har a ƙarshe ya ambaci na na Maryamu da ɗanta annabi Isa, alaihi salatu wassalam. To Allah subhanahu wa ta'ala ce sai ce innahum kanu yusari'una fil khairat. Waɗannan bayin Allah fa sun kasance suna suna sauri suna suna suna suna gasar gaggawa suna gasar rige-rige fil khairati a cikin ayyukan alheri wa yad'una na raghaban wa rahaban kuma suna bauta mana yad'una na ay ya'buduna inji Allah suna bauta mana raghaban wa rahaban suna masu kwadayi suna masu tsoro wa kanu lana khashi'in kuma sun kasance suna taka tsantsan da mu ji Allah suna bauta mana rarraban suna masu kwadayi kaga bauta kana kwadayi wannan alama ce ta kana so kwadayin me kwadayin alherin da ke wajen Allah ladan da ke wajensa har zuwa rahamarsa har zuwa tika-tika tik gidan aljanna kana da wannan kwaɗayin to babu wanda ya fi ƙarfin kwaɗayi a wajen Allah shi kuma Allah yana son masu masa don kwaɗayi wa rahaban da kuma tsoro wannan tsoron shi ke sa ka kiyaye abin da zai yi fushi ka kiyaye abin da ba zai karɓa ba ka kiyaye abin da zai watsa ma kayanka wannan sai da tsoro ka kiyaye don haka wannan aya ta haɗa mana ƙauna da kuma ƙanƙan da kai duk wanda ya siffatu da wannan siffofi to za ka same shi mai ƙauna ne kuma mai ƙanƙan da kai tambaya ta shida ma alamatu muhabbatil abdi rabbahu azza wa jalla to menene menene alamar bawa yana son ubangijinsa mabuwayi madaukaki ma alamatu muhabbatil abdi rabbahu azza wa jalla mecece alamar bawa yana son ubangijinsa mabuwayi madaukaki kusan wannan yaren akwai wanda ba su taba jinsa ba son Allah son Allah to me alamar kana son Allah amsa alamatu zalika an yuhibba ma yuhibbuhu ta'ala wa yubghidha ma yuskhituhu fayamtasilu awamirahu wa yajtanibu manahihi wa yuwali awliya'ahu wa yu'adi a'da'ahu ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله wal bughda fihi malam yace amsa alamar haka alamar kana son Allah alamar bawa yana son Allah an yuhibba ma yuhibbuhu Allah ta'ala shine ya so abinda Allah yake so wa yubghida ma yusfituhu kuma ya ƙi abinda zai fusatar da Allah abinda ke fusatar da Allah mu gane alamar son Allah ba da baki ake faɗa ba a ina son Allah a'a ka so duk abin da Allah yake so haka Allah yake so to ni ma haka nake so ka ƙi duk abin da zai fusatar da Allah abin da ke fusatar da Allah to ni ma bana yin sa fa yamtasilu awamirahu to saboda yana son abin da Allah yake so zai aikata umarninsa in Allah ya ce ayi abu kaza to ai yana so ne to to da sauri zai je ya aikata sannan wa yastanibu manahihi kuma yana nisantar abubuwan da Allah ya hana in dai Allah ya ce a bar abu to baya son sa to in dai kana son Allah to ba za ka so abin da Allah kuma yake ci ba waiwali auliya'ahu sannan kuma zai jibinci waliyan Allah zai so masoyan Allah idan aka ce wannan masoyin Allah ne kaga mutum mai ibada ne kaga mutum mai ilimi ne wannan mahaddacin alkur'ani ne wannan mai son sadaka ne wannan mai son zuwa masallaci ne wannan mai son aikin umra ne wannan mai son yin dawafi ne wannan mai son yin zikiri ne kaga mutum ya damu da bautawa Allah madaukakin sarki to ka masa kyakkyawan zaton masoyin Allah ne ka so shi don wannan ba ka cewa ka na washe wannan mutum shi kullum ba shi da ake ta karatun Qur'ani inna lillahi ka shi wannan mutumin shi kamar yafi kowa kamar yafi kowa addini kullum shi yana cikin nafila kullum shi yana cikin haka kawai mutum ya tsaya maka a rai saboda ya rike addini saboda maimakon in ka ganshi da siffa ta addini ya riƙe addini ka ji kana son sa sai ka zo kuma kana jin haushin sa to ai daga cikin alamar kana son Allah ka so masoyarsa ba za ka gane masoyin Allah ba sai da alamomin da Allah yake so da su ne ake gane masoyin Allah wa yu'adi a'da'ahu sannan kuma ya ƙi maƙiyan Allah idan aka ce wannan kafiri ne ba ka yin sa idan aka ce wannan baya sallah baka yin sa wannan mushriki ne yana bin bokaye yana tsafi baka yin sa wannan baya azumi haka kawai baka son sa wannan mai sabo ne giya yake sha baka son sa wannan ya shahara tantirin mazinaci ne baka son sa wannan ya bayyana fasiki ne makaryaci mace amana baka son sa domin dukkan wanda yake kin abin da Allah yake so yake son abin da Allah baya so to kai ko raba gari don kana son abin da Allah yake so ne kana kin abin da Allah yake ki shi kuma yana son abin da Allah yake ki ne yana kin abin da Allah yake so don haka ko raba tsaba kuma ko ciki ɗaya aka haife ku shi kuma haka addini yake ko makota kuke shi kuma haka addini yake kawai Allah ka sani Allah kawai shi ne abin ƙauna kuma kana gina ƙauna ne a kan yadda lamarin Ubangiji yake shi kenan shi sa mai ahalari ma ya ce wa an yi hibba lillahi wa yadda lahu wa yi zuzida lahu ya so saboda Allah ya yi fushi saboda Allah ya ƙi saboda Allah a kan wannan ake gina soyayya da ƙiyayya ba a kan ƙwallo ba ba a kan siyasa ba ba a kan kyauta ba ba a kan raba kuɗi ba ba a kan cin ba ba akan kungiya ba ba akan haduwa a office ba ba akan kasuwanci ba ba ana gina kauna ne da soyayya saboda Allah duk wata mu'amala ta iya hada ka da makiyin Allah ku yi iya wannan mu'amala amma babu kauna babu soyayya idan kuma cikin mu'amala sai an samu kauna da soyayya to ba abokin hulɗarka bane ba zai yiwu ka so shi ba yana kin Allah ولذا كان أوثق غرى الإيمان الحب في الله saboda haka ne ma ya zama mafi ƙwarin igiyar imani mafi ƙarfin ƙullin imani alhubba fillah so saboda Allah wal bughdha fihi da kuma ƙi saboda Allah haka yazo cikin hadisi ingantacce sahihi cikin sahihul jami' manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace awsaqu ural ural imani al muwala fillahi wal muada fillahi wal hubbu fillahi wal bughdu fillahi azza wa jalla mafi ƙwarin kulli na imani in an ce ura ko urwa shine kulli da ke cikin igiya wanda zai kama igiya ya je sama igiyar da ke da kulli da wacce ba ta da kulli wacce tafi daɗin hawa ba shakka mai kulli ta tafi daɗin hawa domin in ka kama ka riƙa. To imani yana da igiyoyi, yana da ƙulle-ƙulle a igiyoyinsa, idan ka riƙa to ya riƙo, to mafi ƙwarin ƙulli da za ka riƙa a imani shi ne ka gina soyayyarka saboda Allah. Kuma in ka ƙi mutum ka ƙi shi saboda Allah, kar ka gina soyayya akan waɗansu misali na son zuciya. karka gina kiyayya akan wasu misali na son zuciya yakin da aka yi tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da kafiran wancan lokacin zaka samu haula ce fa haula ce shi ma a cikin kafirai akwai ƴan uwansa akwai ƴan uwansa an hada dangantaka sahabbansa mafi yawansu mutanen makka ne suka koma madina an zo an haɗu da yaƙi su ma akwai bafaninsu akwai iyayensu akwai kawunansu domin asali tsatso guda ne haula ne shi ba ƙureshe ne sahabbansa ƙureshawa ne arnan nan na maka ƙureshawa ne don haka ka duba ƙaramin zama in ka je gari ƙaramin zama sai ka samu gaba ɗaya dangantakar kusan iri ɗaya ce amma wannan bai hada bai hana a haɗu a gwabza a yaƙi ba mai mutuwa ya mutu mai shahada ya shahada mai guduwa ya gudu mai tabbata ya tabbata sannan haka ma a ɗauki ganima ta bakwanu da kawunai da maƙota da ‘yan uwa da abokan arziki a da yanzu addini ya raba matsayin imani da son Allah ya kai ga haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana son sa Allah ya ƙara mana tsayuwa akan addini Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana son masoya Allah zukatanmu Allah ta'ala ya cire mana son makiya Allah a cikin zukatanmu wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah